ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربك فمن من ربكم من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
بارك الله فينا وفي فينا وفينا أولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi mutanen wannan gari mai albarka gari mai tarihi, maza da mata tun daga jagorori waɗanda suke zaune tare da mu a nan na malamai da kuma sauran magabata da kuma sauran masu sauraron wa'azi waɗanda suka zo daga ƙauyuka daban-daban muna muku gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka jama'a wa'azuka masu tasiri masu muhimmanci saboda da sun gabata da bakin malaman muna roƙon ubangiji Allah ta'ala ya sanya abin da malamai suka faɗa ya amfani mu duniya da lafiya Allah ya ba mu ikon aikin abin da muka yi na aiki ya ba mu ikon barin abin da muka yi na bari wannan gari na Ibohama wannan ita ce tsayuwa ta ta biyu a bisa wannan mimbari a cikin wannan gari kuma ina alfahari da murna da wannan gari kuma ina so in gaya wa mutanen wannan gari da kuma waɗanda suke na kewayen wannan gari ku gode ma Allah ku yi wa Allah godiya Allah ya yi muku ni'imar da babu irin ta Allah ya arzuta ku da magabata waɗanda suke son ku da alkhairi ko da wasu da fatan Allah ya yawaita muku irin waɗannan mutane wancan wa'azin da muka zo daga cikin shugabannin jagorori na wannan gari su suka yi ta hidima wa bakin da suka zo wurin wannan wa'azi haka wannan wa'azin ma kuma babban abin da ya sa muka haɗu a nan shi ne saboda haɗuwa al'ummar musulunci kuma wanda ya wannan ƙoƙari wallahi ya yi babban aiki kuma aiki ya rage gare ku abin da yake a kansa ya yi kuma Allah zai rubuta mishi lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yana cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya sunanta wata hanya kyakkyawa to yana da ladar wannan hanya da kuma duk wanda ya aiki da ita misali da kirice wanda ya yi tsayin da ya ga cewa kawunan musulmi sun haɗu a cikin wannan gari kuma da sauran garuruwan da suke kewaye da wannan gari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dalilin wannan aikin da ya Allah zai rubuta mishi da kuma duk waɗanda suka yi aiki da wannan sulhu da wannan ƙoƙarin haɗa kawunan al'umma da aka yi ta rubuta ma mai tsere dirke wannan lada saboda shi ne dalilin wannan kai abin ma farin ciki ko in ce ƙarin farin ciki hatta da wa'azin nan ba kusan ina ganin cewa kamar shi ya ɗauki wajen shi to Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka da shi da waɗanda suka kama musu wannan aiki kuma Allah ya tsare musu matsayinsu Allah ya wata mana irinsu jama'a waɗannan bayan Allah sun yi abin da ya kamata su yi sun gama sauran ku akwai abin da yake wajibi akan al'umma abin da nake so in magana da shi a takaice shine wajibul ummati tijaha ulama'iha abinda yake wajibi ga al'umma dangane da malaman su malaman ku waɗanda suke karantar da ku addini malaman ku waɗanda suke rubuta su shiga ƙauyuka domin tunatar da ku alkhairi to suna bin wani haƙƙi wanda ya zamanto wajibi a kan ku kula da shi akwai hadisai da ayoyi waɗanda suka zo suna bayani game da abin da ya shafi matsayin malamai da kuma darajar malamai musamman ma a cikin wannan lokaci wanda wulaƙantar da malamai ma'ana raina ayyukan malamai a cikin haƙƙinsu waɗanda su ne magada annabawa abubuwa ne waɗanda suke suna da yawan gaske za ka samu yawan mafi yawan mutane ba su san darajar malaman ba ba su san matsayin malamansu ba wani ma yana da lokacin da zai zo ya zauna yana gwangwani ko yana cin naman malamin da yake karantar da addini alhali kuma Allah da kanshi ya faɗa a cikin alƙur'ani dangane da irin mutanen da ba su da aiki sai dai su zauna su wulaƙantar da malamansu su zubar da mutuncinsu su faɗi maganganu waɗanda suke munana a kansu to sai Allah ya aje aya wadda wannan aya ta faru ne ko ta sauka ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amma idan ka shiga cikin suratul tauba aya ta 65 zuwa aya ta 66 Allah ta'ala yana cewa wa in sa'altahum wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وبنجي الله تعالى يكتشوا wanda wannan aya ta sauka ne wata rana ma'ana ta sauka ne akan munafukai malamai na addini mahaddata alqur'ani suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai munafukai suna gehe suna cin namansu suna cewa ai mu ba mu taɓa ganin mutane waɗanda suke ba matsorata waɗanda ba abin da suka sa ma gaba sai dai su cika cikkunansu ci kawai suka sa gaba kuma ga tsoro da ya kai waɗanda mahaddata alƙur'ani waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe musu san Allah ya ji ba Allah ya saukar da aya Allah ta'ala ya ce musu saboda ba sai mun ɗauko farko ayar ba zan ba mu da lokaci wala in sa'altahum idan ka tambaye su mista suke irin wannan magana la yaqulunna inna ma kunna nakhud wa nal'ab Allah ya ce za su ce a'a muna yin wasanni ne kawai da wasa ne muka wadi wannan magana ba wai muna nihi ba wai muna nihi hakikanin abu ba wasa ne muke to Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ka ce musu yanzu Allah da manzansa da kuma ayoyinsa kuke ma izgili su ne kuke ma izgili la ta'tadiru qad kafartum لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم la ta'tadiru kada ku kawo hanzari hakika kun rike kun kafirta bayan imani malaman ku suna da daraja al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasu ilma annabawa ba su gadar da dirhami ko kuma dinari wa malamai ba a ilimi ne suka gada idan malamai da za su koya muku addini ya kamata su zamanto suna da mutunci suna da daraja suna da matsayi a garin ku rika mutunta su kuna darata su ku ba su matsayin da Allah ya ba su idan wani abu ya taso to ku bar shiga gaba ku kai abin nan wajen malaman malaman za su yi muku haƙiƙanin bayanin ga yadda abin yake a cikin addini yayi ku ɗauki yuka da nama a hannunku ku ci ranku babu baga ku yi abin da kuka ga dama sai daga baya idan abin ya bayyana ba haka ba sai kuma abin ya zama matsala a rasa inda za a sa kai to abin da yake wajibi ga al'umma game da malamansu na farko al'adabu ma'ahum yin ladabi tare da malamai ma'ana yi ma malamai ladabi da mutunta su da darasa su kasancewa su malaman nan su ne magada annabawa wannan da nasi na hadisi kamar yadda muka karanta sannan ibn abbas allah ya kara masa yarda yake cewa yake faɗin wata magana wadda take nuna mana yadda ake yin ladabi da biyayya ga malamai ya ce wata rana ya ce ma wani mutum daga cikin mutanen ansar mutanen madina ya ce masa ya wani zo mu je mu tambayi sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yau su suna da yawa sai ya ce masa kai ga abin mamaki ya ce ya ibn abba shin kana ganin mutane ko suna da bukata zuwa gare ka alhali kuma a cikin mutanen nan akwai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗanda kake gani masu daraja da matsayi kenan ko an je ka tambaya ma ba za su saurara maka sai ibn abbas ya bar wannan magana imamun nawayi wanda ya sharhin sahih muslim yake cewa annal adaba ma'al ulama'i yazidu alal adabi ma'al aba yin ladabi ga malamai yana daɗuwa yana ƙaruwa ko yana sama dangane da yin ladabi ga uwaye me yasa ya faɗi wannan magana yace bi kaunil ulama'i warasatul anbiya saboda su malamai su ne magada annabawa saboda su malamai su ne magada annabawa sannan a tsarin alkur'ani mai girma da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama shine gabatar da masu ilimi akan dukkan sauran jama'a wanda Allah da kanshi ya daga darajar masu imani sai ya nuna malamai a cikinsu darajarsu tana sama ga kowa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina
يا utul أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا الذين لو كنت فصلوا.
أيها الذين إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا إذا قيل لكم يا يا وجه الكون أيها يرفع الله الذين آمنوا آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كفاك.
والله بما تعملون خبير mahallin shahid a nan muna son mu nuna matsayin malamai Allah ta'ala yake cewa a cikin wannan aya ba sai na koma farko ba yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani daga cikin ku ku musulmi masu imani daga cikin ku Allah yana daga darajar su sai Allah ta'ala ya ce wallazina utul ilma daraja a cikin masu imani waɗanda suke da ilimi to darajar su tana sama ga kowa ma'ana tana sama ga kowane mumini wanda yake shi ba mai ilimi ba kenan wannan kawai ya isa ya sanya mu san darajar malamanmu da kuma mutunta su da kuma darabta su kenan ya zama wajibi akan malamai ko kuma akan al'umma النزول على رأي العلماء والرد إليهم عند الاختلاف idan malamai suka faɗi wata magana ta yiwu ka yi ma wata aya ko wani hadisi fahimta irin taka saɓanin fahimtar magabata to idan malamai suka nuna maka cewa wannan fahimta taka wata saɓa wa fahimtar magabata ga fahimtar da magabata suke a kai ga ra'ayinsu waɗanda su ne suka zauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun yi kasan addini kenan wannan ra'ayi naka da ya saba ma ra'ayin magabata sai ka bashi ka dawo zuwa ga wannan ra'ayin da suka aza ka a kai wanda shi ne daidai da kuma komawa zuwa ga malamai duk lokacin da aka yi wani saɓani idan wani saɓani ya samu a tsakaninku game da wani al'amari na addini wanda ba ku san hukuncinsa ba to sai ku kai ma malamai ma'ana wannan matsala su warware muku ita a ilmance yana kaga wannan shi kan shi yana nuna mana daraja da matsayin kuma su malamai abu na hudu wanda yake wajibi a kanku al'umma dangane da malamanku shine ba malamanku kariya da kuma tsare mutuncinsu a duk lokacin da aka zo ana ɓata malamanku ko ana zubar da mutuncin malamanku to ku yi ƙoƙarin ba malamanku kariya dalilin mai kasancewar su malaman nan su ne waɗanda suke ba addinin Allah kariya duk wanda zai zo da wata bidi'a tashi kamar yadda malamin da ya sauka ya yi muku bayanin suwa za su tashi su nuna wa mutane wannan abu ba addini ba ne ga addinin da Allah ya ce a yi ga karantarwar manzan Allah malamai kenan yadda suke shiga ƙauyuka su shiga cikin dazuka su je su yi kai masu yawa su bar ayyukan da suke yi su bar gidajensu su zo su karantar da ku addini su fayyace muku gaskiya yi muku cikakken bayani to haka kuma ya kamata warka ba malaman ku kariya kada ku wulakantar da su kuna zubar ma malaman ku da mutunci ku san mutuncin su ku san darajar su wannan shine dama a takaice ta aliki ne wanda ya kamata in yi saboda lokacin ba da sa yake yi ba muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya sa abin da ku faɗi daidai Allah ya mu lada da kudan da muke kuma Allah ya yi mana kuma Allah ya sake da da hukumin mu da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته الشيخ أحمد محمد في جميع الأسئلة والأنشاء يا نور الله wajibi akan shi ne ne wajibi ne girmama malamai yanzu kai sai insha Allah za mu kira shugaban majalisar malamai shugaban majalisar malamai kitabu wa sunna ta kasa gaba daya Sheikh Muhammad Harun Niyane kafin zuwan shugaba